وآله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين ومن اكتفى آثارهم إلى يوم الدين الحمد لله يومنا رانا ثلاثة عشرين دبير زوات رمضان na shekarar hijira ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku wanda hakan shine ya yi daidai da ashirin da shida ga watan hudu miladiya dubu biyu da ashirin da biyu kamar yadda aka faɗa jiya yau insha Allah ta'ala tafsirin namu zai fara daga yanzu din nan zuwa goma saura minti ishirin daidai idan muke wannan lokacin za mu tsaya saboda akwai sauka da zamu ta alƙur'ani wajen sanda da addu'a ga ita wannan baiwar Allah akan nema mata gafara wajen Allah da kuma nema mata jinkai a wajen Allah Allah ta'ala ka amsa mana dukkan sauran magabatan mu kuma Allah ya yafe musu kuma kuma Allah ta'ala ya kyauta ƙarshen mu da kuma babu yi ka tuka da imani da aka malam bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تدعو قبلتك ولا Allah madaukakin sarki ya ce wala in ataita allazina utul kitaba bi kulli ayatin ma tabi'u qiblatak wa ma anta bitabi'in qiblatahum wa ma ba'dhum bitabi'in qiblata ba'd wala in ittaba'ta ahwa'ahum min ba'di ma ja'aka min al-'ilm innaka idhan lamina adh-dhalimin Allah madaukakin sarki yake cewa wala in ataita alladhina utul kitaba bi kulli ayati da a ce zaka zo wa waɗannan da aka ba su littafi sune yahudawa da kuma nasara da ba a ce ka zo masu bi kulli ayati da kowace iriyar mu'jiza ko kuma kowace iriyar aya ta ban mamaki ma tabi'u qiblatakum to ba za su ga alƙiblarka ba dalili saboda sun ƙibin risala da manzancinka ne ba don wai ba su gane gaskiya ba ne a saboda saboda hassada da kuma me yasa wannan manzancin bai kasance a cikinsu ba shi yasa haka duk iya yadda za ka yi duk yadda za ka kawo masa wata aya ko mun girmanta hakan ba zai sa su bi alƙiblar ka ba ta ƙaba ma'ana ba za su musulunta ba ballantana su kalla alƙibla ta ƙaba suna nan kan alƙiblar su ta yahudawa ita ce kudus kuma suna nan kan addinin su na yahudanci idan yahudawa ne kenan idan kuma kiristoci ne suna nan kan alƙiblar su ta gabas don shi kirista alƙiblar sa ita ce gabas kawai ko da wani ko ina kuma suna nan kan addinin su na kiristanci saboda in bin annabin da suke ba dan ba san cewa gaskiya ba ne a'a sun ki bin sa ne dan taurin kai da hasada ita ko hasada tana tana da wahalar magani yasa wani mawaki mai hikima yake cewa kullu al'adawati qarfurza izalatuha illa adawata man adaka bil haqq wato duk wata adawa da wani yake yi maka ana fatan wata rana wani dalilin yana iya gittawa wannan adawa ta gushe kuma babu ita sai dai adawa guda daya ita ce adawar mutumin da ya ƙi ka dan hasada duk wanda ya ƙi ka saboda hasada to wannan fa samun ya dawo ku daidaita da shi yana da wahala sai dai in lalacewa kai ka dawo ka kaskanta ka lalace to sannan sai ya daina wannan hasadar sai ya dawo ya soka saboda dama kiyayyar ta hasadar to su ma yahudawa hasada suke wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sa basu ba addinin ba yasa Allah ta'ala yake cewa da zaka zo musu kowace iriyar aya ba za su ba alƙiblar nan saka kuma sai Allah ta'ala ya ce wa ma anta bittabi'in qiblatan kuma kai kuma baka zamto mai bin alƙiblar su ba ya rasulullah ba za ka taɓa bin alƙiblar su ba saboda me saboda Allah ta'ala ya za'a maka addini wanda yake shine mafificin duk wasu addinai ya kuma za'a maka littafi wanda shine mafificin dukkan wani littafi to me zai sa gabar alƙiblarka gabar littafinka gabar addininka wanda ya fi nasu kuma ka dawo ka bi nasu ai ba za a yi haka ba haka Allah ta'ala ya ce wa ma anta bittabi'in qiblatahu wannan magana da kake gani sai da ta zama masu tashin hankali su wa ma anta bi tabin kibla saboda su a tunaninsu ai lokacin da manzon Allah ya yi hijira daga Makka ya dawo Madina a lokacin Ka'aba yake kallo kuma duk zaman da aka yi na Makka Ka'aba ake ta kallo amma da aka dawo Madina ba a dade ba sai Allah ta'ala ya ce a dawo a kallon Qudus al-Qibla Yahudawa kuma an yi haka ne dan a ja hankalin cewa addinin duk ɗaya ne daga Allah ne amma an yi wata goma sha shida kamar yadda na sha faɗi ko wata sha bakwai ana bi amma bai sanya sun yi zuciyar ta yi laushi sun bi manzan Allah ɗin to sai Allah ta'ala ya ce a juya a kalli alƙibla ta Ka'aba to su a tunanin su wata kuma kila za a iya cewa kuma a juya a kalli Qudus din kuma to amma tun da wannan ayat ta sauka cewa ma an tabi tabin qiblatahum to Yahudawa fa hankalin su ya tashi sai da suka yi taro tsakaninsu su suka tattauna suka ce kun ga yanzu Muhammadu ya raba gari da mu da zuwa majalisar manzo Allah ce kamar yadda ai bayani ya gabata amma suna shirye wasu maganganu na makirci ko suna ga wa annabi magana mai harshen damu tana nufin alhairi kuma tana nufin sharri amma su sai su nufi sharri da ga wa annabi har sahabbai suna kwaikwayon su suna tunanin bangaren alhairin suke yi Allah ya hana kaga sukan zo majalisar annabi kuma har sukan zo majalisar annabi su yi atishawa dan annabi ya sai masa ya rabu Allah amma tun da wannan ta sauka tsoron ma an tabi tabi'in qiblatahum daga nan suka dena suka ce wannan mutumin yanzu ya raba gari da mu kawai ba abin da ke tsakanin mu da shi sai fada da yaki kawai to haka suka yi kuma shi ma'aiki alaihi salatu wassalam tun daga nan sai zan to duk wani abin da aka samu ittifaki yahudawa suna yi domin ga Allah yana yawan san a saba musu kowane abu in ba misalin kaɗan yana cewa yahudawa suna cewa duk mutumin da ya je wajen iyalin ya mu'amala da su suna cikin jinin al'ada to wannan haka ne ba wannan ba duk wanda ya je wajen iyalin ya mu'amala da ita to amma ta ta baya amma ta bayan kuma ta inda Allah ya ce a ji musu ai na san dai fahimci manhaj da nake ne ta baya amma kun ba ta dubura ba to wai idan aka haifi yaro yaron zai zama ahwal me ahwal ahwal shine abinda Hausawa ke ce maharara garki mutumin da za ka ga ko da wani lokaci kamar yana hararaka wai yaron da za a haifa zai zama irin wannan sai manzo Allah yake cewa ku saba musu ni na na yadda mutum yayi mu'amala da iyalin sa din ta baya amma ta bangaren da Allah ya halatta a cikin iyali ne zai zo su an saba mai Yahudawa da suke faɗin wancan magana sannan kuma yana kuma cewa yahudawa sun kasance idan mace tana jinin al'ada a cikinsu lam yu'akiluha wa lam yuhaddisuha ba sa cin abinci da ita ba sa yin fira da ita manzo Allah alaihi salatu wassalam sai yake ce mana isna'u kulla shay'in illa nikah to ni mabiyana musulmai abinda nake so da ku duk wani abin da za ku yi da mace an yadda ku yi da mace ko tana jinin al'ada saduwar aure ne kadai ba a yadda ba komai an yadda kai ka ci abinci da ita din ka sha abin sha ku yi fira ku kwanta guri daya ku yi duk wasannin da za ku yi an yadda saduwar aure ne kadai ba a yadda ba sannan ma'aiki yana cewa wata bulala wata ruwa da suke taka dai mu kusan gaba daya yana cewa khaliful yahuda wan nasara ahafu shawarib wa awfirul wa awfirul wa awfirul liha cewa yake ku saba ma yahudawa ku saba wa nasara ku rika aska gashin bakin ku ku rika kuma barin gemun ku ya rika yin yawa haka manzo alaihi salatu wasallam ya faɗa saboda su ba sa barin gemun su yana yawa a shi suke askewa gashin bakin kuma shi suke bari yana yin yawa to su ku ku sa'a masa gashin bakin da suke bari ku sai ku aski gemun da wannan da suke askewa ku kuma sai ku bashi kaga an yi bulala da yawa ko an yi an yi mana bulalai da yawa kuma yake sai a sa'a masa ai haka amma shi kan shi gemun wani abun ban mamaki zaka iske ba san dai yanzu amma dai shekarun baya matasa sun rika barin wani gemu amma ba ba na sunnar annabi wani wannan gemu a shekaru baya an gane ko ba na sunnar annabi bane na wani ko dai mawaki ko wani dan kwallo ko wani abu mai kama da haka to da duk abin da yake yayi ne to mutum zai ga in yayi shi kamar ya birki to shi kuma yake alaihi salatu wassalam duk abin da ya faɗa yana kokarin alamta addinin musulunci cewa ya saba mai kudanci har ma an ce akwai cikin malaman Kano na san duk an san shi nan gurin Sheikh Malam Isa Waziri an ce da ke kazan Salim al-Kalbi ne mutum ne mai mai lafiyar zuciya cikin abin da ya bayyana a gare mu wato Salim al-Kalbi ne wato mai lafiyar zuciya cikin abin da ya bayyana mu gare mu sai ya ga yana wajen wa'azin sai ya ta ganin matasa da da gemuka sai ke cewa alhamdulillah ina ta jin daɗi wallahi matasa suna ta komawa ana ta bin sunnar annabi ana ta barin gemu alhamdulillah alhamdulillah sai aka ce mishi akramakallah wani fa mawaki ne suke koyi da shi mai suna kaza aka gaya mishi sai ce Allah ya isa yanzu da ba duk wannan gemukan da nake ta gani duk ba na sunnar annabi bane duk na koyi da wani dan kwallo ne a banza a wahi annabi ya ce ku tsaida ba ku tsaida ba sai wani dan kwallo shine kawai ya tsaida shi zai sa ku tsaida to da haka ga a takaice ma'aiki yana umarni cewar a saba ma yahudawa a gurare da yawa to Allah ta'ala yana cewa wa ma anta bi tabi'in qiblatahu kai din nan baka zamto mai bin alqiblar su ba ba za ka bi ta ba sannan su kansu tsakanin yahudawan da nasaran babu aminci tsakanin su wa ma ba'dhum bi tabi'in qiblata ba'd sannan sashen su bai zamto mai bin alƙiblar sashi yahudawa ba za su bi alƙiblar nasara ba nasara ba za su bi alƙiblar yahudawa ba babu shiri a tsakaninsu sai dai idan za su yaƙi addinin musulunci sai su haɗa ƙarfi da ƙarfe guri ɗaya domin a yaƙi addinin musulunci kuma ba abun bi tabi'in qiblata ba wala in ittaba'ta ahwa'ahu a bisa ga kaddarawa da a ce za ka bi soye-soyen rayukansu nan fa ana gaya wa manzon Allah ne wal khitabu lin nabi al khitabu lin nabi wal murad bi ummah ana magana da manzon Allah amma al ummar samu ake nufi da a ce zaka bi soye-soyen zakatan su min ba'di ma ja'aka min al ilm bayan abin da yazo maka na daga ilimi ka kyala wannan ka bi abin da ransa yake so innaka idan lamina zalimin to kai dinnan lallai a yayin nan kana daga cikin wadanda kansu suka zalunci kawunansu ba ga aida ji wannan kasan dai ba da manzan Allah yake ba an dai faɗa amma da mu ake so da shi an san ba zai bi ba amma mu ko an san muna iya bi muna iya bi an samu cikin tarihi akwai ibn saka na taɓa barin tarihi wanda ya auri wata kirista yana bala'in santa malami ne wani addini ya aure kirista kuma haddace alqur'ani ya aure kirista yana tsananin santa daga baya sai da ta juyar da shi ta mai da shi kirista kuma daga baya bayan kuma ta mai da shi kiristan ya dawo ya lalace ta rabu da shi kuma ya rasa hankalinsa ya dawo yana yawo akan bola bola yan uwansa malamai amma a gane wato sakamako Allah ya mai ya ya yayi ya muna ladabi ne ga wani wali daga cikin waliya Allah ban so in karanta kissa ne tana da tsawo yasa Allah ya mai wannan tafi sai dai daidai abin da yake yana kan bola cikin waɗanda suka san shi wata sun zo wucewa kai suka ce wani kai ne yace shine suka ce na alqur'anin da ka haddace yace qur'ani gaba ɗaya ya tafi duka aya ɗaya yanzu na rike ita ce rubama ya waddu allazina kafaru law kanu muslimin yace wannan aya ita kadai na rike su da yawa ranar lahira waɗanda suka kafirta za su yi burin ina ma dai a ce suka kasance musulmai wannan aya ita kadai Allah ya bambaye ita dan ta zama mai hujja a kan kaga ya bi soye-soyen rayuka su kenan ko shi ya sa hakan ta fada zuwa gare shi to Allah ta'ala ce idan ka bi soye-soyen zukatan su bayan abin da ya zo maka na daga ilimi to kai din nan kana daga cikin addani to kuma cikin wannan ayar akwai jan hankalin musamman duk wani wanda ke wa'azi ba ruwanka da son zuciyar na gaban ka abin da zaka lura da shi kawai me in ka faɗa shi ne gaskiya kawai ko ya daidai da ra'ayinsu oho ko ba ya daidai ra'ayinsu ba oho ko su ji daɗin faɗin wannan abin oho ruwansu ko ba su ji daɗin faɗin wannan abin ba oho ruwansu wannan shi ne amma duk wani mai karantarwa ko mai wani wa'azi wanda yana lura da abin da kawai zai faɗa magoya bayansa su ji daɗi su murna kila a yi kabbara kila ya soki wasu ko a ji daɗi a kamar za a fasa masallaci ana ana yunkuri ana zabura to wallahi wannan abin yana da hadari sosai yana da hadari sai zanto ba abin da Allah ya ce za ka rika lura da shi ban gina abin da su suke so za su ji daɗi shi kake lura da shi kawai kaga zai zanto ba kiransa kake zuwa ga Allah zuwa ga Allah su ne suke kiranka zuwa ga me son zuciyarsu Allah ta'ala ya kare mu sai Allah ta'ala ya
الذين آتيناه الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم na'am وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون
Allahu akbar Allah ta'ala yake cewa alladhina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abana'ahum wa inna fariqan minhum la yaktumuna al-haqqa wa hum ya'lamun Allah ta'ala yana ba da labari kan ahlul kitabi na san wani zai iya cewa me yasa ake yawan ba da labarin ahlul kitabi akwai dalilai da yawa saboda a wancan lokacin su ne masu ilimi duk wani wanda ba ba Yahude ba ba Nasara ba jahili ne a wancan lokaci to su kuma ga ilimin kuma an faɗi cewa manzon Allah zai zo an faɗi a littafin sa Allah ya faɗa amma tun kafin zuwa annabi sai suka caccanza to shi yasa al- alqur'ani yake yawan kwankwason su kuma yake tuna masa asiri domin mutane kada su dakata tasu su zo su karɓi shari'a dan su tsira shi yasa Allah ta'ala yake yawan magana kan adalci kitabin yake cewa allazina atinahum alkitab wadannan wadanda muka ba su littafi ya'rifuna sun san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kama ya'rifuna abana'ahu kamar yadda suka san ƴaƴayensu yadda ka san sun san ƴaƴayensu wanda danka an haife ka an haife shi a gabanka ya taso a gabanka ya girma a gabanka yadda ka san shi to cikin ahlul kitabi haka suka san manzan Allah tarwai musamman malamai a cikinsu saboda an faɗi sifofin shi da sifofin da ba mai irin wannan sifofin sai shi kadai kawai Ah, wa inna fariqan minhum sai dai wasu jama'a ne daga cikinsu malaman su kenan la yaktumuna al-haqqa sune suke koya gaskiya ita ce wannan sifofi na manzan Allah da aka faɗa a cikin littafin su wa hum ya'lamun alhali suna sane da haka din wannan akwai ruwaya daga babban malamin su shine Abdullah ibn Salam Abdullah ibn Salamin malami ne daga cikin malaman Yahuda kuma babban shehi ne a cikin su to amma ko da zai musulunta sai da ya shirya wata kamar drama ya zo ya gaya wa manzo Allah ya ce ya Rasulullahi ni na ga sababin ka ni malami ne kuma na yadda ban yadda a jirkita ba na bi addinin ka amma abin da nake so da kai ka ɓoye ni a bayan ka ka kira Yahudawan garin nan ka zo ka tambaye su meye matsayina a cikin su za ka ji abin da za su faɗa to kuma da sun gama faɗin matsayina ni kuma zan hito in musulunta bayan na musuluntan kuma ka saurara ka ji meye matsayina a wajen su kuma daga nan tashe daga gane kan zuciya kawai suke yi za su faɗi matsayi na ka yin karɓar musulunci amma ina shiga musulunci za ka je da za su canza manzo Allah ya koya Abdullahi bin Salam amma kafin nan dama ya zo da sunan shi Hussein bin Salam sai manzo Allah ya maida mai sunan shi Abdullahi bin Salam aka kira Yahuda malaman su manya sun zo suka zauna a fadar Annabi alaihi salatu wassalam ya ku Yahudawa me matsayin Hussein bin Salam haka manzo Allah ya ce a wajen ku iska ce kai kai kai ai alimuna wabnu alimina malami ne a cikin mu kuma dan malami a cikin mu wa khairuna wa banu khairina ko shine zababbe ne a cikin mu kuma dan zababbe a cikin mu sai ci to ara'aytum in aslam to ku ban labari idan ya musulunta bayaya iska ce ma'azallahi min zalim Allah ya tsare shi wannan abin ba zai taɓa musulunta ba sai abdullahi bin salamin sai ya fito yana fitowa a gabansu sai ce ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah sai suka ce kai kai kai kai shine jahiluna ibnu jahilina wa sharruna ibnu sharrina jahili a cikinmu dan jahili a cikinmu mafi sharri a cikinmu dan mafi sharri a cikinmu Isra ya Rasulullah na na yi wannan ne dan ka gane ba su da amana. Yanzu nan suka faɗi suka tsaya min wata sifa mai kyau, kuma yanzu nan suka canza min wata sifa saboda me na kauce wa ra'ayinsu. Kaga su ba gaskiya suke nema ba, suna neman mai bin ra'ayinsu kawai. In ka bar ra'ayinsu duk ka zanta ka kai mai tsafta ne. Kamar yadda yanzu kana gani ko, ko yanzu a duniya a duniya kana kalli. In dai kana tare da Amerika, duk azalincin ka kai mai adalci ne ba za a yaƙi ƙasar ka ba. amma in baka tare da su duk iya alhairinka ko ka kai irin shugaba shugaban kasar Libya Gaddafi wanda ƴan kasar ma kuɗaɗe ake ba su saboda sabon gata kuma ana gina masu gidaje suna zama a saboda gata amma saboda bai tare da su sai aka aka ziga ƴan kasar aka ebi wasu aka wanke masu kai suka bi suka yi bore aka lalata kasar har yanzu yaki yaki a cikin kasar ka gani sun haka su haka suke ba gaskiya suke nema ba suna neman mai bin ra'ayinsu kawai in ka bi ra'ayinsu to lafiya in baka bi kuma ko kai waye sai sun bi tuku tuku sai dai Allah ta'ala ya kare ka kawai to Allah ta'ala ya ci gaba da kare mu to kuma shi Abdullahi bin Salam din da ya musulunta sai ke cewa araftu Muhammadan kama araftu waladi wa ma'rifati li Muhammadin ashad yace ni na san annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kamar yadda na san dana yace kai sanin da ne wa annabi Muhammad ma ya fi tsanani fiye da sanin da ne ma dana saboda da anna waladi kar ta kunu ni ummu domin ai shi dana zai iya yiwa in ta yi kila zai iya yiwa idan mahaifiyarsa mutum ya banza ce ta haice ni a wani guta samo shi sai ta zo ta haife shi a gidana ya tashi ina kallon dana ne amma ba dana bane shi ko annabi Muhammad sifar da na sani shi ne kawai ba wani kokonto a kai Allah ta'ala ya sa ya faɗi wannan yace lalle allazina atinahum alkitaba wa anda muka ba su littafi sun san annabi kamar yadda suka san yayayensu sai dai wasu yankin jama'a ne daga cikin su suke koya gaskiya din alhali suna sanar da ita su koya gaskiya ba karamin sharri bane koyan ba a san mutum ya koya gaskiya inda ya san idan ka san gaskiya ka ɓoye ta to ma'aiki ya ce tamkar kana umarni da mummunan abu ne haka inda hadisin yana cewa as-sakitu 'anil haqq kal mutakallimi bil batil wanda ya shiru yake faɗin gaskiya to kamar yana furta miyagun maganganu ne na na banda so da shirin da zai haifar da ai taban nar ai kaga kamar yayi umarni ai sayyidina Umar bin Al-Khattab radiyallahu anhu yana cewa as-sakitu 'an al-haqq shaitanun akras duk wanda ya yi shiru baya faɗin gaskiya ya santa to wannan wato baibai shaitanin baibai ke baibai mara magana amma kuma shaitani tun daga gaskiya ya sani amma ba zai faɗa ba so da haka lallai ɓoye gaskiya ba ƙaramin mummuna abu ba ne haka nan kuma ɓoye shaida idan ka ɓoye shaida lallai yana daga cikin abin da mutum zai tashi da zunubi mai girma Allah ta'ala yana cewa wala taqtumu shahada wa man yaktumha fa innahu akum qalbu kada ku boye shaida in dai an zo kan wani abu ka san ga yadda ake ga yadda ake ka daure ka fada ka ko kan waye ko kan kaji ka daure ka fada wanda wanda ya boye ya wato wanda wanda ya boye shaida din to lallai wannan ya zama mai laifi a wajen Allah idan kuma ya zanto wani abu ne shaida taka ta sa haƙƙin wani ya saraya to kuma laifin ya karu za ka ba da shaida a kotu don a kwashi haƙƙin wani a maida mai sai ka ki faɗa wai kai ba za ka faɗa ba to duk abin da aka sinye ma wannan mutumin ta sanadiyar ƙin ba da shaidan nan taka to tana da kamasho mai girma na laifi cikin haka mai girma fa Allah ta'ala ya kare mu alhaqqu min rabbik Allahu akbar Allah ta'ala yana cewa alhaqqu min rabbik shi wannan alqur'ani gaskiya ne daga wajen ubangijinka kuma fala takunan na min al-mumtarin kada ka kasance daga cikin masu shakku kada ka zamto daga cikin masu shakku cewa alhaqqu min rabbik wasu malamai sun ce alqur'ani ake nufi wasu kuma sun ce musulunci ake nufi wasu kuma sun ce wato ainihin waɗannan bayanan da ake faɗa wanda muka karanto din nan kuma duk kowanne kuma ya dauka saboda duk waɗannan guda uku ai da gaskiya din wala takunan min al-mumtarin kada ka kasance daga cikin masu shakku an ce wannan bayanin a cikin shi akwai nau'i na girmamawa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin kamar yanzu ne cewa ne kar ka zama daga cikin misali ya maka wani abu kar ka zama daga cikin makiya nama in ka lura ai baka ce shi makiyinka bane amma fa idan kana shutuwa ne kai makiyina ne kaga wannan ka jingina mai abin kai to shi ma da Allah ta'ala cewa ya manzon Allah yi kar kai kokonto to ya abin ya fi tsanani amma sa kar ka kasance daga cikin masu kokonto dan zai yiwu kana tare da masu yin wani abu amma kai ba ka yi ko kuma kai kaɗan kake yi su ne ke yi da yawa kai ɗan shashafa kake amma ka ce ka daina yin kaza to an tinkare ka kenan kai tsaye da magana to sai Allah bai yi wa manzon Allah irin wannan magana da kuma la takunanna min al-mursalin kada ka kasance daga cikin masu shakku to ita ma wannan maganar duk da akwai girmamawa tare da manzon Allah wasu malaman tafsirin sun ce kuma ba ma wannan bangaren bane shi ma ba da annabin ake nufi ba shi a gaya wa amma da mu al'ummar sa ake so da ita shi manzo alaihi salatu wassalam kamar yadda karshen sura nan ta bakara za ta faɗi cewar amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minu da manzon Allah da sahabbai duk sun yi imani ba shakku a tare da su ba kokonto ko daya Allah ta'ala ya ce kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa rusulihi hayya zuwa kashi da kaga magana magana kokonto a cikin su babu da haka da mu ake alqur'ani gaskiya ne kada kai kokonto komai a cikin alqur'ani duk wanda ya yi shakkun ya yi kokwantan wata kalma ko ƙwara ɗaya ce a cikin alƙur'ani to wannan hukuncin tsare da ne barin musulunci ne gaba ɗaya ina ba ta gano wannan ko da ko kalmar kamar misali zagi misali inna fir'auna wa hamana wa zunudahuma kanu khadiyin an gane ko fir'auna da hamana da rundunansu duk sun kasance a kan kuskure ko kuma masu zunubi ne kaga wannan ai duk kalmomi ne marasa kyau ko to amma ko ita ce ka wulakanta misali aka rubuta wannan gurin eh to a wannan fir'auna aka bada tsinan ne hamana tsinan ne rundunar tsinan kuma an ce sun kasance masu zunubi wannan kalma ita ma ai muguwar shaida ce. sai ka wulakanta wannan ayat da aka rubuta to ridda ne saboda ai wannan abin yana da keɓanta yanzu wannan karantawar da nayi Allah ta'ala zai iya bada lada in ya so ya bada saboda ka san Allah ba a bin kida to haka ko misali ah, ga wannan misali ga wannan aya izhab ila fir'auna innahu daga in ka karanta ta Allah zai iya baka lada dan Qur'ani ce in ka wulakanta ta kuma ridda ce so da haka babu kokonto ko daya wala a cikin alkur'anin wala cikin wani hukunci da yake bada ko wani labari duk wani labari na gaibu da alkur'ani ya bada babu kamar yadda wannan shak abubakar al-jazairi cikin minhajul muslim yace ba a taba samu ba tsawon tarihi tunda aka saukar da alkur'ani har ya zuwa lokacin da ya rubuta littafi ko bai dade da rasuwa ba dan ina tunanin bai wuce shekara uku da rasuwa ba malam yace har zuwa lokacin duk kafiran duniya ba su taɓa kawo wani labarin da alkur'ani ya taɓa badawa wanda aka samu matsala abin bai faru ba ba a taɓa yi ba yace da sun samu kwara ɗaya da sun sun cika duniya da surutu sai ga wani abu da qur'ani ya faɗi kaza cewar ba haka ba to kuma har hadisan annabi in dai sai yayi ne duk abin da manzon Allah ya faɗa a hadisi sai wannan abin tabbatacce ne ba za ka taɓa samun canji ba wannan yasa akwai hadisin ma'aiki da yake cewa idza tasaba ahadukum falyasudda fahu idan ɗayan ku yayi hamma to ya rihe bakin sa to akwai wani likita shedani wanda yake ba musulmi ba wai sai yayi wani yayi wani research na na bogi yake cewa su sun yi bincike kan suna cewa manzon Allah wai rasulul islam suke cewa wai manzon manzon musulunci kawai wai su a faɗi wannan kamar tausasa harshe ne dan kar su kira shi da sunan shi ga wai matsayin kar a ji kamar sun wulakanta annabi rasulul islam yana cewa idan mutum yayi hamma ya toshe bakinsa to yace su a binciken sun gano wajen hamman nan cututtuka ake fitarwa to dan me za a ce ka datse bakinka kaga kenan wannan cututtukan komawa za su yi kenan kaga wannan hadisi sahihi ne manzo Allah ya faɗe shi shi kuma ga wannan arne ya faɗa haka likitoci musulmai binciken da ya suka fi diddiginsa sai aka gane ashe makirci ne yaudara ne kuma ƙarya ne abin da ya faɗa abin da yake tabbace shine wajen yin hammar shine in kai hamman ka ka buɗe bakin naka wasu irin wasu cututtuka za su iya shiga saboda wannan wannan hutun naka da ɗumin da zai tafi da shi da kuma wato ainihin iskar cikin cikinka da za ta taho. To wasu ƙwayoyin halittu suna iya jin wannan ɗumin su biyo wannan kadin inda wannan abin yake sai su shiga cikin bakinka. Sai a gano kenan akasin abin da ya faɗa shi ne tabbatacce. Cewar yin hamma ɗin rashin toshe baki ɗin wajen yin hamman shi ne ke kawo matsala ɗin. To amma haga in ba da ilimin haga da wannan mutumin da zai ci musulunci da bugu ko a ce gashi a likitanci kaza kaza kaza kuma gashi manzan Allah ya ce kaza haka gwamnatin Saudiya an ce ta taba ba da fitsarin rakumi kasa manzan Allah ya ce fitsarin rakumi magani ne to kuma shi wannan ba talentin ake ba an san dai fitsari a ka'ida cuta ne fitsari na na komai saboda ya zauna cikin ciki ya ebo da iri-iri kuma gashi ya fito suka sanya manyan likitoci aka je aka yi bincike dogon bincike na kwakwaf a gano duka sinadaran da ke cikin fitsarin rakumi kowanne magani ne babu sinadari ɗaya da yake zamowa matsala a cikin jikin mutum babu inda fitsari inda na rakumi ne kuma ko me ya sha misali da zai sha ruwan kwata kaga da ai lalataccen ruwa ne ko to in ya zauna a cikin cikin nashi lokacin da zai zama hitsarin a fitar da shi wannan sinadaran lalatattu da sun mutu zai fitar da wannan fitsarin nashi tare da wannan sinadaran na magani kaga duk abin da manzo Allah ya faɗa in dai aka yi bincike sai ka gane abin gaskiya ne babu abin da yake karya ko guda daya ta'ala Allahu an zalika wa ta'ala rasuluhu an zalika ina ganin za mu tsaya lokacin da za mu tsaya yayi game da kuma ake alƙawarin cewa za a raba alƙur'ani ne yanzu nan za a yi addu'a da ita mahaifiyar mu saboda kwana bakwai ne yau addu'a kullum ana yi ba mun ke ban kwana bakwai bane kare da addu'a illa iyaka yadda cewa ana yin tafsiri din nan ana taruwa domin amfani da wannan damar guri ne na taruwa na albarka za a rarraba Qur'ani dama hizu daidai in Allah ya sa mun kai 60 din kaga shikenan kowa zai hizu daidai da an kammala sai a yi addu'ar gaba ɗaya kawai shikenan an tashi Allah ta'ala ya mata gafara mu ma Allah ta'ala kai mana gafara dukkan mamatan musulmi Allah ya mata gafara Allah kuma ka amsa mana addu'o'in da ina ga farko sai mai salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli ala araba araba qur'an araba Allahumma salli ala sayyidina ai ba mutum da ya masu wayoyin da suka kawo yanzu masu wayoyin قل هو الله